والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ta tara ga watan mikada shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan kira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin daidai ga watan shida shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba karatunmu na ƙarshen wata muna karanta ahkamul jana'iz na babban malamin Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala inda kafin mu je hutun wato azumi muka tsaya a darasi na 29 yau za mu tashi darasi na 30 as-salatu ala al-janazah za kuma mu tashi matsala ta 72 a shafi na 135 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya agaza mana malami ce amma za mu dace 71 domin na ga suna da alaka da juna inda yake wata juzu salatu ala janazati ko ala janazati fil masjid ya halatta ayi wato sallar gawa a cikin masallaci da hadisi ya Aisha radiyallahu anha qalat saboda hadisin na Aisha Allah ya kara mata ya da take lamma tufiya Sa'd bin Abi Waqqas lokacin da Sa'd ibn Abi Waqqas ya rasu أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم an yamuru fi janazatihi fil masjid mata annabi alaihi salatu wasalam sun aika da cewa a zo a wuce da wannan gawar ta cikin masallaci fa yusallina alaihi dan fi masallah domin dakunan sa ake zaki a wannan lokacin kun san wanda ya taba zuwa madina farfajiyar madina farfajiyar kawai ba iya cikin masallacin ba gaba ɗaya da madina ba ta kai wannan farfajiyar girma gaba ɗaya da dokokin Madina ba ta kai wannan farfajiyar da yanzu har sai yanzu faɗaɗa ta aka yi dai aka yi ta ƙara ai kai ta ce abubuwa ana faɗaɗa ta to a faɗin Madina a wani lokacin bai fi faɗin wannan sinafin masjidin ba wannan faɗin filin gurin wane mutum to shi ne yake cewa suka ba da umarni a taho da wannan gawar fa yusallina alaihi dan su masa sallah kaga wannan wani hukunci ya fita mata suna yawa gawa sallah fa fa'alu sai suka yi haka fa wuqifa bihi ala hujarihin la yusallina alayhi aka tsaye shi a gaban dakunan su suka yi masa sallah akhraja bihi min babi janaiz an fito da shi ta wata kofa da ake kiran ta kofar janaiza annabi kana ila al-maqa'i wata take wani guri da ake kiran ta al-maqa'i kuma sunan guri ne wa balagahunna annan nasa abu zalik sai kawai suna rayu ya suka samu labarin cewa mutane suna su cewa mata sun sun yi wa gawa sallah ka san shi al-insanu adu ma jahila wai mutum ya na gaba da abin da bai sani kuma haka ne in dai mutum bai san abu ba in ba waye ya ba wanda bai tambaya to gaba ce gaba ce shi ne al-insanu adu ma jahila sai suka samu labarin mutane suna aibata haka wa qalu ka ce hadi bid'a wannan abin da kuma tan annabi suka yi bid'a ne to ka ba da annabi sun yi abu an ce bid'a ne na gani ko kai min ba da yawa ke ma kana til jala'iz yudkhalu biha ila al-masjid suka ce domin ba a shiga da gawa su wannan masu magana zamanin annabi ba a shiga da gawa cikin masallaci wa balaga dalika aisha na aisha sai ta ji wannan labarin fa kana tace ma asra an-nas ila an ya'ishu ma la alima lahum bi me yasa mutane suke gaggawa su rika so su rika mu'amala su rika rayuwa da abin da ba su sani ba me yasa mutane suke gaggawar kamar yadda ba hausa yanzu bai ce wallahi duk da ban sani ba kaza ne sai ya jahala kansa sannan sai ya fadawa haka ba hausa yake za ka ga maza sun fi wannan kamar yadda ita kuma mace mata yawanci za ka ji sun ce Allah na tuba kuma sai ta faɗa mu Allah na duba sabo ne ka zo to ba amma sai ta fara duba sai kuma ta saba su kuma maza suna da wannan dukkan ban san kaza wa to kaza ne to sai ce abu alaina an yi mara fi jinanatin fil masjid suke aiman da wani saboda an wuce da gawa cikin masallaci wallahi tace na rantsi da Allah ma salla rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala sa'id bi tabbin bayda wa akhi illa fi yawmil masjid tace na rantsi da Allah ban san tsira da abin da Allah tabbata gare shi bai sallaci sa'id bin bayda ba da dan uwansa ba shi sai a cikin masallaci ba shi kenan ba a mutu gurin akhrajahu muslim من طريقيه عنها وأصحاب السنن وغيره وقد خرجته في أعقاب المساجد من كتابه الثمر المنتخب قال البانيا للكتاب الثمر المنتخب يجي أنفتر أتيما للكتاب النووي والزيادات لمسلم إلا الأولى فهي للبيهج yace banda ta farko wannan ta bayan ciki to tsarin karatun mu shi ne ta saba'in da biyu yace lakin nan afdala sai dai abin da yake kaga yana da alaka da wancan karatu yace sai dai abin da ya fi fiko as-salatu alaiha kharij al-masjid a sallaci gawa a wajen masallaci shi ku falala eh yi a wajen shi ku da ana yi a cikin masallaci amma yi a wajen shi yafi wane ne sai ce fi makanin mu'addil lis-salati ala al-jana'i a gurin da aka tanada dan yin sallah ga gawa an bayyana da kyau ko yace yafi falala wannan gurin da aka tare da dan yin sallah ga gawa kama kana al'amru ala ali nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda a zamanin annabi alaihi salatu wasallam haka al'amari ne cewa ana yi ne ana yi wa sallah gawa a waje ba cikin masallaci ba wa huwa al-galibu ala hadihi fiha wannan shi gurin dai a wuta shirye wanda annabi yayi cewa a sallaci gawa a fili kamar yadda ake ta inji a fili wa fi dalika ahadith yace akan wannan dalilin ma akwai hadisai al-awwal na farko Ali bin Umar radiyallahu anhu ma an karbo daga Abdullahi bin Umar Allah ya kara musu yadda an ne da Yahuda da'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wata wata Yahuda sun zo da sun zo gurin Annabi tsira da aminci Allah ya tabbata gare shi bi rajulin minhum da wani mutum daga cikin wa mar'atin da wata mata zana ya sun yi zina Yahudawa suka kawo mace da namiji sun yi zina. Ba mara bihi ma farujima, sai annabi ya ce aje a jesu. Shi ne malamai suka ce, har nan da kuke rayuwa da su, idan kuna shara'a musulunci. Idan ba za su yi laifi ba, ku kawo su ku yi musu na hukunci, amma suka zo kotun musulunci, to hukuncin musulunci za Ga dalili nan. Kaga da suka zo kotun musulunci ne aka yi musu hukuncin musulunci aka yi musu. duk da Yahudawa ne. Amma idan ɗan suka tafi wurin su to Niger, amma da sun zo kotun musulunci to ba ruwan mu da cewa ku Yahudawa ne ku Kiristoci. Yanzu tsarin musulunci za a Domin shi musulunci shine muhaiminan alayhi. Don kowane irin addini kake ya shafi shi. Dama ya ci taurin kanka ne da rashin yadda ya kitsa ka zo ka zo wannan addini. Mutum da ka kawo kanka, to yanzu hukuncin musulunci za a yi. To a nan kun ji an jefe to amma a nan kafin in wuce mutum nawa annabi ya taba sa aka ce na taba faɗa a rayuwar kwata kwata na farko adadi kafin a gaya mun sunan yanzu dai ga biyu mutum nawa ne nawa ba da umar hudu to dawa dawa ga wayannan yahuda ne ba ruwa da sunayen su wanda da wanda kawai yahuda biyu ya fita cewa na ma'i uku shi ya kawo kansa ko aka je mai kuma daga baya sai na hudun a ba uku ba wani ya ce imamu ya wata mata wata mata ita tana da suna gida za mu nemi sunan kun ga ba faɗa adadin ba kawai ya ce hudu ba hudu ba ne to na farko biyar ne su biyar ne yahudawa biyu da ma'i da zanikiya zanikiya bai kamata ma ce ta buya ba domin da yawa an za a bada misali ana faɗa wayan nan biyu ma'i zanikiya sai kuma wa mun biya da kuwa ku dukkan mara amma na san kun manta za ku iya tuna wani yaro da ya zina da uwar gidansa kun fahimta da kyau ko sai aka yi baban sai ya kawo shi gurin annabi alaihi salatu wasallam wanda aka bada shi ya tumaki da waye ko to dubu biyar ne wa'annan su kadai ne inda za a ce ba hakkin makaranta wanda annabi ya taɓa sa har sai dai bai da hannunsa biyar ne kacal su biyar ne kacal to saboda haka kaga anan mun gano wannan cewa wato um, qariban min mawdi al-janaiz inda al-masjid kusa da wani gurin jana'iza dab da masallaci ku je kasa ya ba da wani misali ce hadisi ibn hajar ya faɗi yanayin gurin a madinan ma a cikin fatawul bari yace إن مصلى الجنائز كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم jakiran da Allah ya sa ka ji kawai da wannan abin da faɗo ma yace gurin da ake jana'iza yace amanne yake amanne yake da masallacin Annabi alaihi salatu wasalam min nahiyati jihadil mashriq ta bangaren wato me ake kira gabas kun san ita Madina ba gabas take ba ba a yamma ba a ina take wanda yake Madina ina zai kalla ina ne gabas ɗinsa kudu a arewa an fahimta da kyau ko a madinan arewan kudu ake kallo shi ne gabas eh a ita ita yawa ita wannan a arewacin maka ne ita madina maka madina ba arewacin maka take shi za a kalli alƙibla sai a juya a kalli ina kudu To kaga wannan kwatancen ya fita. Idan mutum ya je yana so ya tuno wannan abin zai gano ga abin da aka faɗa cewa a wanne yake domin mala albani kan tuna da yaro. Bayanin da ake bayar da yana nan idan kin tuna in ka je za ka ga gurin ko tambaya kai za ka nuna. Inda annabi alaihi salatu wasallam yake wa kawo wani sallah. Kamar yanzu a nan unguwar ko a nan gurin a ce nan gurin filin nan. Wani gurin ka je kundila wani gurin da fadi kowa ko gidansa. amma su a madina akwai gurin da yake wanda aka mustaqilli da aka ware shi anan ake sallah sallah gawa to shi ne yake gaya ma anan yake cewa wa qala fi mawdi'in akhar wal musalla al makan alladhi kana yusalla 'inda al eid wal janaiz wannan musalladin ana ake sallar idi ana ake sallar janaiza wa huwa min nahiyati baqi'il garkal ga wani kwatantar yake yana daga bangaren baqi'ul garkal baqi'u baki'a makabartar baki'a daga bangaren ya shi ke nan za ka ko baka tambaya ba sai kaje kaje ka ga makabartar ka ga gurin wannan guri Allah ya kai kowa ai guri ne da ya kamata ba su kai ta roƙon Allah ya kai ka Madina Abdullah wanda bai je ba Allah ya kai wanda ya je Allah ya maimaita eh karshen daji kenan yana Madina to dai ce a karaja wani bukari mun biya nan ko a karaja wani bukari bukari ya fitar watar jama lahu sannan ya masa bari shi ne ya masa tarjama ya masa bari wani da hadisi rabi al'adi yace dangane da hadisi na hudu mai zuwa a cikin yace babu salati ala janaiz bil musalla wal masjid kaga babu ne babu salati ala janaiz babu da yake magana akan jana'iza bil musalla a musalla wal masjid da masallaci shi da aka ce muku duk malamin da yake karanta da ku bukari ya ka yana tafi da fikihun sa duk inda kaga ba bukari yayi babi ku to wani fikihu yake so ya baka abin da yayi title din kawai ai da ba haka aka gaya ba wanda yake karanta bulugul maram idan bai tafi da wannan ka'idar ba wajen gane ba in lokacin da ka dace fasulun ko babun ana so ka halarto da zuciyar ka na farko ka fara gane shi wannan fadalin ta'aribinsa sannan abu na biyu a haka me hukuncin sa wajibi ne ko kaza duk abin da za a biya a ciki ko wannan title din da ya kawo me hukuncin sa a musulunci sannan abu na uku duk hadisin da za a biya kai alaƙanta shi da babu ko fadalin in ka gabata da mu alaƙa ka ce ne alaƙar da babu in baka wannan a karatu to baka gane ka duk ayyukan da aka biya a karkashin babi to so ake kai ɗalibin ilimi da zara an gama biya hadisin ka ce to me alaƙar da babu kai ke jin zama domin akwai wato hujja zahira akwai kafiya akwai wanda a fili take kowa zai gane a cikin masallaci akwai wanda kuma sai kayi dogon tunani za ka ce ai kaza shi ake kira iskin bani fikihu kenan da za a fita wannan shi ne abin da malamai suke wani a karatu to kaga sai yace a sani na biyu an jabir kana mata rajulun minna wani mutum ya rasu daga cikin mu fagaddalahu muka wanke shi wa za'nahu li rasulillah sallallahu alaihi wasallam muka ajiye shi dan ga annabi tsira da abin Allah ya tabbata gare shi ai to yudaul janai inda ake ajiye gawa inda maqami jibri a wani guri da ake kiran sa maqamu jibri maqamu jibri kawai gurin tsayuwar mala'ika jibrilu ana ta bayani cewa gurin tsayuwar sa yaushe dan da ya zo a hadisin jibrilu wanda kowa ya ganshi ko ko yaushe sunan gurin kenan sun ma'azanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi salati alaihi sannan sai muka je muka sanar da annabi kira da aminta Allah tabbata a gare cewa ya zo ya masa sallah fa ja'a ma'ana sai annabi ya zo tare da mu fa salla alaihi ya masa sallah akara da ulati mu gairu wanda kaddama bi tamami fil mas'ala a matsala ta sha bakwai mun biya wannan in za ku tuna الثالث من الفقرة وتو الحديث الثالث ko min al-faqra hadisi na uku a faqara ta sakin layi na za shafi na sha bakwai duk a farkon littafin wa fil babi an babi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a cikin babin daga wasu daga tashi matan annabi tsira da an zaba annabi alaihi salatu wasallam yace wa qadima ba hadisu fil mas'alati a cikin ba'da al-hamdi yace ya hadisin ya shude a mas'ala ta 59 an gane ku min sadis a safa ta ɗari da sha biyar. A sadis na uku an Muhammad bin Abdullahi bin Jahsh kala kunna julusan bi bina'il masjidi mun kasance a ina ji kira albira'u ko tsakar gida ko filin guri gurin da yake mai faɗi fili bai zargi ne albina'u in ka ce bina'ul bai ta tsakar gida ke to sai sai muna zaune a wato farfajiyar masallaci haitu yuzaul janaiz inda ake ajiye gawa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalis annabi la zauna baina zaharaina na zaharanaina a tsakankanin mu farfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam basarahu ila sama sai annabi ya daga idan sa zuwa sama akrajahu ahmad wal hakim a wannan mujalladin wa qala sayyul isnad wa wafaqahu zahabi fi talqisi babu zahabi yayi muwafaqa da shi a cikin talhidi wani rairayewa ne na littafin sa wa qala al mundiri bi tarkibi imam al mundiri ne at tarkib wa tarkib ya tabbatar da haka wa bi abu kafir amma a cikin ruwayar akwai abu kafir maula muhammad bin jahash balaran bawa muhammad bin jahash wa auradahu ibn abi hatim a wannan lambobin wala ne kurbi jarhan wala ta'dila dai zai faɗi wannan abu kafir din muhammad bin jahash da ya zo ya kawo shi bai doke shi ba kuma bai yabe shi ba shi ne ajaru wa ta'dila ko idan an ba da tarihin ka ce wannan fika ne wannan munkarul hadisi ko kuma wani kaza ne shi yake kira jarhi idan aka ce jarhi shine an soke ka mutum ne makayyaci baya faɗa gaskiya to jarhi a kai ba ta'dili kuma a yabe shi a ce a mutum ne mai gaskiya a duk inda ya faɗi magana kaza ne to shi da ya kawo shi bai yabe shi ba bai soke shi ba haka kawai ya kawo yake zuri ya wuce shi ne abin da yake wa kazalika qala al-haythami fil majma haka imamu al-haythami a majma'i dawa'i shi ma sai kawo shi mastur wato an tutur da ja rufa ban asiri ba sai komai a kansa ba ya gama makaranta bai kama ba ba a faɗa ba to sai ce wa auradahu ibn hibban fi istiqal amma ibn hibban sai koro shi a cikin istiqal idan aka ce wa na fika ne na taɓa faɗa muku kalmomi biyu ake nufi akan mutum me ake nufi in aka ce wa na fika ne adala da jama mutum adali ne kuma mai kaifin hadda shi ake kira da fika shi za ta yi ne mai kyau da an ce wa na fika ne to ana so ana ce ma ka yi amfani da maganar sa kai ne ba kura a kanta shine fika sai yake wa ma'a zalika faqad qala fi al-hafiz fi taqrib duk da haka imam al-hafiz shi ma ya kawo a cikin taqribul tahdhib yace sai ga shi wa zakara fi tahdhib a cikin at-tahdhib din kuma sai yace annahu rawa'anu jama'atun min al-thiqat kaji wani karin matsayi cewa da yawa daga cikin mutane amintattu sun yi ruwaya daga gare ni duk wanda yake karanta hadisi ya san wannan yabo ne a cewa mutane masu kirki da gaskiya suna zama da su in yi magana suna zaune su zama su yi zance da kai wannan shi yana nuna kai ma mun jalar da jalinsa ko yawwa to sai ce wa annahu wulida fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam to ga wani sannan kuma an haife shi zamanin annabi alaihi salatu wasallam irin yana cikin mutanen da wanda aka haifa na taɓa ba ku wannan lutufa din kafin mu je in aka haifi mutum zamanin annabi alaihi salatu wasallam amma bai kamu da shi ba bai kamu da annabi alaihi salatu wasallam ba zamanin annabi aka haife ya sunansa mukaddara ya yi zamani da annabi alaihi salatu wasallam amma bai kamu da shi ga shi na malam Muhammad ya faɗa sannan kuma idan kamar na taɓa gaya muku abul aliya a rayahi da ake cewa min kibari tabi'in shi wancan babban tabi'i shine wanda ya gamu da annabi alaihi salatu wassalam da wayensa da komai amma yake musulunta sai da annabi ya bar duniya akwai irin su ko za ka sai a kirawo su sun gamu da annaba amma kuma ba su da martabar sahabbai sai a ce hum min kibari tabi'ai min kibari tabi'ai cikin manya manyan tabi'ai lake kaga idan idan idan shi ka ko da shi a karatun mu na na Abdulatul Azam da muke yi za mu zo ta gaba da wani wanda a cikin bayanan da Hudaybi yake kalubalantar wani yana cewa shi na ma zamanin annabi ya zo Hudaybi da kabatsawa sai ka gode wa Allah a yanayin da kake domin za Abu Jahil zuwa Lil ibn Mughira a duk zamanin ka sani ko kana Abu Jahil ne kai in ka zo a zamanin Allah kuwa to amma za ka ji masu waka sun fi wannan abu amma Hudaybi ya duka wani tsawa kai da kada sau da yana baki labarin yadda aka yi yakin gwadalu annabi yana cewa wa zai je gano mun halin da kafirin suke ciki aljanna ta tafi da gare ba wanda ya tashi shine wannan da ce wannan tabi'in ya faɗi wannan kalmar ya daka masa ya je kwaso labarin ya baki yace to bari ga ya baka yace akwai ran da annabi ya ce wa zai je gano halin da suke ciki bayan ke zuwa yace wallahi duk ba ku iya tashi wane mutum to sai ka gode wa Allah yanzu kai musulmi ne kuma ka yarda da annaba ne za su tsara ba kai da annaba sa akwai ba ai fa lalaci ka gode ba fatan kawai Allah ya hada ku a aljanna yawa illa Allah ya fika sanin waye kai shi zai baka yanzu bare ko to shine ma da ya gaya mana a nan to kaga wa mithlu hasanul hadith ire-iren sa ko mutane ne masu kyakkyawan magana musu magana ta gaskiya in sha Allah ta'ala da yarda Allah lafiya ma fi shawari musamman ma cikin abin da ya zanto idan suka faɗa kuma ga wasu sun goya musu baya shine shawari ga martabar su kuma a zamu cewa wasu su hakkin sun faɗi irin magana ai magana ta kuma karfi to shi arabi na hudu ana bi wurera radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na anna jaki fil yawm alladhi mata fihi annabi tsira da amince Allah tabbata a gare shi ya yi ya ba da sanarwar rasuwar najashi ran da ya rasu ayin mutabaka ta Ali Imran wata aya ce ta nuna cewa najashi ya rasu a ƙarshen Ali Imran wa inna min ahli kitabi hu da man yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillah wannan ita ta ta zo ta gaya wa annabi cewa wato najashi ya rasu ashama ko ashamatun najaji shine sunansa annajaji title ne kamar da muka faɗa dami da adabawa shehun bazu sarkin kano duk title ne ba sunan su bane sunan su kowa da nasa an yi sarkin kano zunubi an yi sarkin kano abdullahi bayero an yi sarkin kano ado ado bayero amina ado duk suna ne ko amma sarkin kano shine title to haka shi ma shehun bazu lamidan adamawa haka yi to shi ma na tafi haka ne isra aitar duk title me yake to sai yake to annabi alaihi salatu wasalam ya ba da sanarwar rasuwan najashi kada da ilal musalla sai annabi ya fito musalla fa kaffa bi sai musu daure daure da akwai wa kabbara arba'a sai kabbara hudu aka yi salatul gafi mun yi wannan matsala a baya cewa wanda ake yi salatul gafi sai wanda bai ya mutu a garin kafirai ko kuma aka tabbatar da cewa ba a yi masa sallah ba misali yanzu wanda ke da nafa suka tashi suka kashe shi sai a masa salatul gafi ko da a garin musulmi ne an tabbatar ba a yi masa sallah ba za a yi amma idan an masa gaske mafi inganci ba sai an mai ba sai dai mun yi bayani akan cewa idan ka zo baka samu sallah ba za ka iya zuwa kabarin sa kai masa kai kaga ake jira da ake yi mutum ya zo ya mutu tun jiya a ce sai an jira wani sai ya zo daga Abuja domin shi zai kawo Kano fi da da shinkafar gwamnati in bayan kuka yi sallar to kowa sai zai kama gabansa ba za a ci ba shi ne mana amma ba da haka ba inda da matsalar sallar nan idan rashin idan sai an jira ka ka zo akwai asarar mutane da yawa da za a yi wanda kuma annabi ya faɗi malalai irin sallar da mutane da yawa me za ta an jira amma ba wannan ɗabi'ar za ka kawai idan ba matsalar ce ta zo ta fi ƙarfin kowa a babin da jin ba ba kai zawa yawwa ina faɗa ne ga wanda da ba yake da sunna ba wanda bai da sunna ba dan kanka ɗauko rigimar da ba za ka iya cin mata ba ba yawwa wanda yake da sunna yake da iko shi zai iya wannan amma kai a gidanku da za kana magana a ce yanzu ya kai ka ma to kakka zo mu saba ne ai shiru kawai ko tun kan aje ka muke kai gawa wani zai gaya ma wannan to ka sai ka shiru ana magana ne ga wanda ya samu iko abin ya zo kansa ki wajibi ne ibn sunnar Allah wane ne an gane ko saboda wani lokacin zaka ga mutum sama da ɗari biyu sun haɗu za a yi wa mutum sallah a ce wai ba za a yi sallah ba sai hudu misali saboda wani ake jira wani daga cikin ƴan uwanta ko ƴaƴanta ko ƴan uwansa ko ƴaƴansa sai ya zo daga waje kaza ko Lagos ko Abuja duk mutane zuwa a cikin mutanen nan baka san baiwar da Allah ya yawa wasu ba kuma magiya za su yi wa Allah su ya ubangiji dan sunayen ka kyawawa da idan ka yabe wa bawanka wanda ta ma wata kila ya rushi saboda damuwa ba zai cewa komai ba ko ba haka bane Allah ya dace da to shine abin da malai yake gaya mana a cikin to kaga ina ne a karshen sama ko yawwa to sai yake a kare da wuce ya kani wa gairu ma bi alfazin wa ziyadatin kathira Bukari da Muslim sun fitar da wasu kuma da lafazai da ƙare-ƙare masu yawa. Wa kad taqaddama dhikruha majmu'atan bi siyaqin wahidin wa ne mutum. Yace an batar ya gabata. A kaukorowa guda ɗaya tare da ƙare-ƙaren na daban. Wasu ƙare-ƙaren daban ma fi a hadisi jama'atin akari. A hadisan wasu jama'a daban minan sahaba cikin sahabbai. Advantage na albani kenan ya haɗa masu rukun hadisi. وقد بينت ذلك في المسألة التي مسألة دام من ترى مبيا الحديث السابع حديث نبقل شافي الذي لشافي والشافي والحديث ترجم له البخاري لما دل عليه من الصلاة في المصلى إذا حديث قوى بخاري يما تبادي saboda hujjar da ya kawo dangane da yin sallah ta gawa a musalla kamar da baka fikiro bil hadisi awwal kamar yadda ambatan ya gabata ɗazu ɗazun nan hadisi na farko kullu to malai yace sai na ce wa min al yana daga abun mamaki bakin maganganun da aka samu dangane da abubuwan wannan matsala mawqiful hafiz al bayhaqi yace mawqif na imam al bayhaqi min hadhihi sunna akan wannan sunna kun san shi imam al bayhaqi cewa aka yi duk shafi'iyya ba wanda yi wa shafi'iyya hidima sama da bai aiki ba shafi'i a mazhabar shafi'iyya a ce ba wanda yi mata hidima ko za a goranta wa kowa ka ce idan imamu shafi'i zai goranta wa kowa to banda imamu bai aiki a ani as-salatu ala al-janazati bil musalla yace ina nufin sallah sannan mutum ne mai mutu wasu da ra'ayi kaga duk da wa shafi'i ne amma yana da wani zabi a lafiya sai kawo maganganun malamai akan matsala sannan ya rajja hadda wanda ta fi kyau sai ce ali salatu ala janazati bil musalla ina nufin sallah akan jana'iza a fili fa innahu lam lam yaqid la fi kitabihi kabir yace abun mamaki bai kulla mata baji a cikin littafin da ake kiran sa sunan kubra ba bai mata baji ba ita matsalar yi wa sallah gawa sallah abu sallah bai ba bai mata bai ba baban khasan bai mata baji ke bandace ba ma a kasarati lahadisi alwari da tibi cikin yawan hadisai da suka gangaro a kan matsalar kamar ra'ayita kamar yadda kake gani yanzu duk yawan hadisan amma bai haƙi bai mata ba shi ba ma annahu a kada baban mufradan lil salati alaiha bara ku ji magana kile yace tare da cewa ya kulla babi wato guda daya lil salati alaiha fil masjid na cewa za a yi wa gawa sallah a cikin masallaci ma annahu laysa fihi illa hadithu aisha ta da cewa shi bai wa sallah yi wa gawa sallah a masallaci ba ta da hadisi ba hadisi da yawa amma imamu bai haƙi ya tsallake mai hadisai da yawa ya ɗauki mai hadisi da ya yi mata ba shi ne ma labarin ya ce abin mamaki to sai ce sun majara ala sunanihi ba su shafi'iyya su mara ku inda za su nuna ma zuwa karatu yace sannan aka samu wato wasu daga cikin ɗaliban wanda suka biyo baya 'yan shafi'iyya sai suka zo suka domin ba wanda yake sama da bayani a malaman shafiya duk wanda ya biyo baya zai yi wa shafiya hidima zai rika bin tsarin da Imam Al-Bayhaqi ya bi shine malamin sa akai shi ma in yazo ba zai bayani akan baji akan sallah ka musalla ba domin malamin su zai faɗa ba to shi ne yake cewa fi muktasarati cikin takaitattun bayanai da suka rike fa azbalu salata alaiha fil musalla suka rakkana ba zai bayani akan yiwa gawa sallah a fili ba kan nawa rahimahullahu ta'ala ka duba tin ba ta imam nawawi amma da yazo shi ma bai yi bayani ba a cikin minhajul talibi a littafin da bai wannan bayani ba kuma bayani ne na fiqh da ya bayani akan yadda za a yi sallah a yi kaza da wankan gawa duk abubuwa kala kala amma bai yi bayani akan me domin na gaba da shi ma malamin sa a shafi'iyya bai faɗa ba wane mutum sai ce ka ya ke nufi da kaf na faɗa waraka ko ana lokacin ba a yi buga shi a matsayin littafi ba a takardu suke sai dai a takarda ta biyu da ta ishirin da talatin da hudu faka da yake wata biyu salatu alaihi fil masjidi ya kuma halatta a yi musu sallah a cikin masallaci walau annahu azaba ila zalika nahu qawlihi duk da cewa wato ko da ce ya jingina ya jingina wata fatankwacin maganarsa zuwa ga haka na cewa wata sunnin salatu alaiha bil musalla duk ya jingina wannan maganar a ciki na cewa ya halatta sunna ne a yi sallah ga gawa a musalla ko kuma abin nufi wala annahu azaba ila zalika na qawli da ce ya jingina irin wannan maganar a cikin wannan maganar da yake na cewa za a yi sallah cikin masallaci ya ce misali ya ce wanda sunnan salatu alaiha bil musalla bayan ya faɗa abin da suka fi gamsuwa ya ce kuma sunna ne a yi sallah a musalla ya ce la asaba albani ya ce da ya yaka da ya dace da shi ya ce wa kada a kasa za a kasa zalika albajuri ya ce imam albajuri ya aka ta haka shi kuma da ya zo me yake nufi da ya aka ta haka shi kuma da ya zo a nasa bayanin sai yi bayani akan cewa za a yi sallah a musalla kuma bai yi bayani akan me ba sallah a masallaci shi kuma da yazo sai aka sa haka sai ce ne fi hajiya ta ali ibn qasim a cikin hajiya ta ali ibn qasim fa kala yake cewa wa yusannu an takuna salatu alaihi bi masjid cewa an sunnanta cewa a yi sallah ga gawa a cikin masallaci thumma lam yakun salatu alaiha bil musalla sannan bai yi bayani akan cewa a sallace ta a musalla ba shi da bayanin da ne muku yanzu wal haqqu abin da yafi gaskiya ko shine ma da karna min sunniyati ma al qawli bi jawazi salati alaiha abin da muka ambata ne cewa sunna ne ma al qawli bi jawazi salati alaiha fil masjid cewa sunna ne ma yin sallar a fili kun fahimta da kyau ko yin sallar a fili da shafi'iyya suka ki kawowa shi ne sunna ba yin sallar a masallaci ba in sallar a masallaci shi ne jahili kun gane matsala ai ko yawa abin da jahiliya ta tafi akan sa ba shi ne rafi'i ba duk da cewa duk malaman sun tafi akan haka saboda tafiyar manyan malaman su akan wannan amma abin da yake daidai Jimal Albani yake cewa yin sallah a fili shi ne sunna domin ana baka kwatance yanzu ka je Madina ga ma gurin da Annabi yake wa gawa sallah sai kuma me to shi ne yake cewa tare da cewa ya halatta kuma a yi a masallacin yanzu idan aka zo wurin da yake an cika ba guri kuma ya halatta a sa gawar a gaba liman ya daura su bi ka yi duk kowa ya bi duk da yawa ga jinan ai za gaban da ma mutum ya ce maka da Madina a cikin Najeriya ba da Kano da ko'ina ana yi amma dai yi a waje ya bi sai dai idan aka zo yi a masallaci ko dalili wani dalili ya kama ya halatta ko dalilin ruwa wani lokacin da aka gurin ana ruwa ko za a tsallaka sai a shiga masallaci a yi to shine ma ne yace mana bi hadisi Aisha radiyallahu anha wa hamluhu ala annahu kana li awlin arid wato rukunsa akan cewa annahu kana li amrin arid saboda wani al'amari ne da ya bujiro yace ba'id wannan zancen yayi ninka a ce wai a abin da yake daidai za a yi wa sallah gawa a fili sannan ta kama a masallaci ya halatta a a masallaci ya halatta ba amrun aridun bane لأنه لو كان كذلك لما قضي على السيدة عائشة da ji amrun aridun ne kuwa da hakan ba zai tsuya wa nana Aisha ba Allah ya kara mata yadda wa man ma hada wanda suke tare da ita min ummahatil mu'minin daga cikin iyayen mu'minai yace wala ma dalamna idkhal al janazati ila al masjid bidun udhr yace da ban shine wala ma ba wala ma ba wala ma dalamna dalamna kai wala ma talabna idhal jararati ila al-masjid kuma da ba su nemi a shigo musu da gawa cikin masallaci ba bidun udhri ba da da wani udhri ba ai da ba za su a shigo da ita ba wa hada bayyin insha Allah ta'ala ba da yake wannan abu ne a fili bayyananne da yadda Allah al-khamisu na biyar qawluhu sallallahu alaihi wasallam man salla ala janazatin fil masjid wa laysa shay'un duk wanda ya sallaci gawa a cikin masallaci ba komai bane me yake nufi eh walaysa lahu shay'un me yake nufi da wannan babu wani laifi a kansa yawwa domin dalili ne ya kama a haka matsala ta saba'in da uku wala yajuzu salatu alaiha bainal qubur baya halatta a sallaci gawa tsakankanin kaburbura kawai ya za a dau gawar a tafi makabarta a je waya nan ba fili a je waya nan za a yi sallah bai halatta ba bi hadisi Anas bin Malik radiyallahu anhu saboda hadisi Anas bin Malik Allah ya kara masa ita annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla ala al-janaiz bayna al-qubur annabi yayi hani a sallaci gawawwaki ko gawa a tsakanin kaburbura annabi ya hana akhrajahu ibn al-arabi fi mu'jamihi a waraka ta nawa ta 230 biyar wa tabarani bil mu'jam al awsat amjalladi wannan wa min tariqi diya al maqdisi bil ahadith al muhtara shi ma ya kawo a wannan littafin musnad anas wa qala al haythami fil majma' ma mun haythami shi ma ya faɗa haka a cikin majma'i zawai wa isnadu hasan isnadin da mai kyau ne qultu ma la yake sai nace wa lahu tariqul ukhra an anas yana da wata hanyar daban daga anas dan malik inda diya yadda kawwala hadisi biya a wajen abiya da yake karfafa hadisin da ita da yake ne warawa abubakar bin abi shayba ne al-musannaf ko to bi ne da ma da al-musannaf din da shi dawa abdul razzaq ko al-kanani tana da musannaf wannan shine idan ka ajiye shi a library ka duk wata magana wani asal na sahabi ko wani iri ne zaka samu a musannaf ana ake samun maganganun dama da akai musallan ba dai wani abin shaiba ya fi ya fi na abdulrazak ya fi girma ya fi kuma maganganu amma fi kuma ya fi almakunatu wal mutaradiya na ibn abi shaiba kuma ya fi tsafta wanda ba zai kai dalibin ilimi wanda ba kai nisa ba ire iren ba almajirai ba zai wahala da kai sosai ba domin yana tafiya da maganganun ingantattu sun fi yawa wanda yanzu kaga da ana maganar kuɗi kankani yanzu kana son wannan guda biyun yanzu sai kana ɗari biyu da hamsin dubu ɗari biyu da hamsin ne biyu za ka ajiye su to sai ya ce shi za shi littafi Allah ya hore ma makana ce ai kadara ce Allah kadara ce babba to sai ya ce wa rawa abubakar mun biya nan ko wa abubakar ibn al-asram amma bi faqih al-bari kamar yadda ya zo a cikin fatah al-bari lil hafiz ibn rajab al-hanbali ko sai ibn rajab yana da fatah al-bari na ga ko tsakanin da fatah al-bari ibn hajar al asqalani waye ya fara rubuta tsakanin ibn rajab da ibn hajar ba ya fara rubuta fatawul bari kun yi shiru ibn rajab shi ya fara shi ya fara rubuta to sai ce kaga ya kawo jilal hadis bin hajar a mujalladi na 60 da oke na ɗaya ko shafi na 71 sittin da biyar alkawakibu darari wani littafi ne na ibnu kurwa a lokacin mun san shi wannan bawan Allah alkawakibu darari yadda yake yanzu misali bari mu ba ku misali idan ya tafi mai littafin na ce muku ibnu urwa sunansa idan ya tafi yana zuwa kan matsala kamar misali matsala akan sallah a tsakankanin kaburbura da mala albani yake da risala a kanta ko ko kuma sifatu salatin nabi idan ya zo kan wannan matsalar ko kuma abin da ya shafi bawa mamaci yi wa mamaci sadaka risalatul bayyi idan ya zo ki ɗabi'arsa idan ya zo ba iya magana zai ɗauko ba gaba ɗaya littafin zai kwafi a gurin matsalar gaba ɗayanta sai juye ta ciki shi wannan ibn urwa din mai alkawajibu da darari da ila alkashinawi ma a cikin almuntak alkashinawi shi ma dabi'a ta kenan idan ya zo ya samu matsala duk inda ya samu matsala an yi wata an yi rubutu akan ta mustaqilla to me yakon ya rubuta iya gurin kawai sai kofe littafin gaba daya shi sa wasu littattafan da yawa da suka bata irin wayannan malaman haka koma cikin littattafan su ana ɗauko littafin dantakar a ciki a ake ka tsara kofi kofi ibn urwa ko al-kashinawi to shine yake cewa wato an alafin kana yukrau an yubna masjidun bainal qubur yake cewa an karhanta an karhanta a rika gina a gina masallaci tsakanin kaburbura kun san akwai bambanci a makaruhi a gurin yaran mutanen farko المتقدمون والمتأخرون مكروهي أقولهم متقدمون حرام Quran ba ku misali don wata ran wato wani zai iya tsitse ka ya ce ma ni dalilin ka da Allah ya fara bayani da ya fara bayani a cikin suratul Isra inda kan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yayi ta bayani yayi ta bayani yace wa in ma tu'ridanna anhum istigaa rahmatin min rabbika tarjuha yazo yace wala taqafu ma laysa laka bihi ilm ai ya dalil da ba ko fahimtan wala taqrabu zina wala taqrabu mal al yatimi wala kaza duka aka dalil da ba abubuwa tun da yazo yace wala taqafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu ba ita nake son fada ba kullu zalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika shine mahallu shahid sai ce ne makruha makruhi yake nufi yanzu zina makruhi ce tata makruhi ce yawwa to shine wannan yaran wata ran ba na manta ba na babu kalli ya taɓa min wannan tafiya yana karatun irin wannan wata matsala to irin wannan malamai za su yi Sidi ya kai idan kace kaza cewa ka kawo me dalilin ka cewa kaza haramun ne. To kaga hujja anan. Sai ka ce duk wayannan abubuwan da aka lissafo kada ka yi kaza, kada ka yi zina, kar ka yi sada, kar ka ci dukiyar maraya. da gaba ɗaya da Allah yake kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha a gurin ubangijinka laifin wannan abun ai makaruhi ne a makaruhi da yaran wato ma ma yusabu ma yusabu ala tariku wa yu'aqabu ala fa'iluhu shi a ba shi wani saboda haka ba da wannan yaren yadda ba a gurin yaran mutaqaddimuna haramun kenan shine makaruni shi za kana karanta littafi a gaban malami na fiqh idan aka zo wata makaruni ya zo zai ma bayani sai ana nufin fa kaza shikenan amma kana ji a halarin ka ba komai din da kaji makaruni makaruni yaran da ake nufi shi ake nufi ko ma la yu'aqabu ala fi'lihi wa yutabu ala tarkihi ko shine ayyukan makaruni yawa to shine ya ci gaba da gaya mana ne shi to me yace kana ikrahu wa rijalu thiqatu rijalu shaykhaini mazajen da suka rawaito wannan yace dukkan su amintattu ne domin mazaje ne na bukhari da muslim wa yashhadu lil hadithi ma tawadara an nabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake ƙara shi ba da shi da akan hadisi shine abin da tawatar anin nabi sallallahu alaihi wasallam abin da aka samu tawaturi daga annabi kira da abin da Allah ya tabbata a gare shi minan nahyi an ittikhadul quburi kun ji ko da cewa annabi ya yani menene wato in annabi ya yani da abu me yake nunawa al azl bin nahyi al mai at tahrim shikenan kun ga ya kuma fitowa min ittikhadhi al-quburi masajid dan gane da rukun masallatai a matsayin kaburbura a matsayin masallatai dai daga cikin in Allah ya kai mu da kai yanzu zuwa zuwa zuwa wata mai kamawa ke shine a jami'in din mu annabi ya hana to me yasa masallaci kabarin annabi alaihi salatu wassalam yanzu da sayyidina Abubakar da Umar suna cikin masallaci shine tambayar me yasa dan wani zai iya kafa ma hujja da wannan me yasa kafin ku tambaye ni in tambayo eh eh kabari ne ya zo da masallaci ba masallacin ne aka gina a kai ba kun yarda da wannan hujjar asali kabarin ne a gurin ba masallacin aka gina a kan kabarin ba don asali asali ɗakin na nayi dare kaga asali ɗaki ne ma ba masallaci ba ne zamanin annabi alaihi salatu wasallam yana nan a ne ɗakinsa yana nan a kabarin zamanin abubakar haka zamanin usman haka zamanin Umar haka zamanin Usman haka zamanin Sayyidina Ali haka to wane ne ya shigar da masallaci cikin ya shigar da wa kabari cikin masallaci kun yi shiru domin shi ma tambaya ce da wani zai iya je goma waye ya shigar da kabarin annabi alaihi salatu wasallam ya koma cikin masallaci inda kun san ai faɗaɗa shi aka yi har yanzu kuma ana faɗaɗawa dan zaka je ka tara an je guri kaza kawai an rushe shi gaba daya ya koma cikin masallaci shi ma hasken makaranta ne da ya kamata kuri wata ɗaya muka ce kuma to shine walid ibn abdul malik ibn marwan sannan abu na biyu hujja ta biyu wannan littafin yanzu da malaye faɗe shi a nan na albani idan kana son ka warware akan matsalar duka cikin ka za ka koma in ma babu a kasuwa ka yi downloading din sa irin lalace kankanuwa a karance shi akan wannan matsalar ka warke insha Allah shine yake cewa um, dalili na biyu kuma annabi alaihi sayyidina Abubakar ya kawo hadisi yace kowanne annabi a inda ya bar duniya anan za a binne shi ya kawo wannan ɗaya daga cikin dalilan kun fahimta da kyau ko eh amma dai babban rafaran wayannan dalilan biyu sun isa ga wanda zai zo masu yi rukun masallatai da kaburbura a guri dai su baka hujja sai ka kawo wayannan ne to amma ka koma za ka ga ya ƙara ma haske da yawa saboda haka asali masallaci ne zo tadda kabari kabari ne tadda a masallaci ne zo tadda kabari ko kabari ne tadda masallaci wace ce hausa eh shi ne abin da nake faɗa yau ba shi ne hausar da kai ne ba masallaci ne ya zo ya tadda kabari yana inda yake sai masallaci ya matso ya zo ya haɗu da kabari ai shi ne hausar ko yawwa ba kabari ne ya zo ya tadda masallaci ba masallaci ne ya zo ya tadda kabari haka ne hausar eh to to hausa ka kai ma an fara masallaci kafin mun yarda da wannan amma da na wajen dai da na faɗa ko shi kenan dan kan mu je layi na mu je ba zuwa jam shi ne matsalar ai shi wannan da muka faɗa akwai yanzu gidi a ciki akwai iman Oke, na asali su ma kabarin da sai a zuwa a masallaci. Sai to na gane, to a bashi haka. An gane ko? Ki saboda haka wannan shi ne abin da ya kawo, ai da za ka ana magana. Wai shin sannan abu na uku wani zai iya zuwa ya ce ma bari in kara muku yace to ai hatta ka'aba asalin da wurin kaburbura ne sai ka ce waye ya faɗa min aina na kaltaha anan zaka kure shi kuma daga ina ka samu wannan akwai masu faɗa ka dai ka duba alkuburi daga cikin hujjojin cewa wai asali ma ai asalin ka'aba kaburburan bayin Allah ne da annabawa a gurin aka yi gini waye ya gaya ba wanda yana bukatar dalili waye faɗa sannan bayan nan shi kabari shi guri da wani zai ce ma kuma ai ko nan yanzu da muke zaune muke sallah duk duniya ko ina kabari duk mutan da abun bunne to sai ka tambaye shi shekara nawa shekara nawa malamai suka ce idan makabarta ta ana iya wuce ta yi gida akwai malamin da suka ce shekara arba'in amma wannan magana suka ce magana shekara arba'in domin ko wannan ta gandu ai na ji ta kusa arba'in ko da ma to to zo yanzu haka je kawai cikin tsakiyar wallahi yan gandun da za su fara mata ta kanka kaje za ka fara gida a nan shi ne malamai suka ce ana fara gine-gine ne a gurin da ake aka yi makabartu da zara kawai ta yi daɗe wanda yanzu babu mutane a gurin shi kenan ba da san wani shekara arba'in idan ta yi daɗe wanda yanzu ba mutane za a iya gini amma ba wai da ka kama yanzu mu ta mutu gandu da ake ta sabunta ta to yaushe za ka yi ginin ba lokaci saboda haka tana nan a makamantar da dindindin ana nufin wanda aka daina gaba ɗaya ma bin da mutane kwata kwata a gurin sai wasu shekaru da za a zo wata kila iya foundation abin ne bulo biyar shi da ba ba ga kowa ba to sai a ce ta zama gari yanzu wannan yanzu za a yanka buloti sai a nemo masu ƙasa da zoci ta siya to kaga wannan shi ma wajibi ne gari ne amma dai ina ba da kwatance musamman risala wannan risala yana da kyau ɗalibin ilimi ya karanta ta kan matsalar kabari domin ji tarihi ne dama a wannan gaba za mu gaya to ga sunan littafin ba sai ce wa qad zakartu ma warada fi zalika fi awwal kitabi tahdiru sajid min ittikhadhi al-qubur masajid ni wannan misalin ta ma waye ara haka gurman da jiru kuwa kan bi ki ce risalan nan sai su kawai abin ya fato mun in karamar risala ce kawai da hadiru saji bin ittikadil quburi masajid sai ce ko malam Muhammad wa tazkur ba'da hadhihi mas'ala yace kuma zan ambaci wani zajin da cikin matsala ta 128 a bakara ta tara wannan shine inda zamu tsaya abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah maka kukin zargi ya yafe mana muna roƙon ubangiji da sunan sa kyawawa da tsofin da madaukaka Allah maka kukin zargi ya biya mana bukatun mu na alkhairi kamar yadda muka faɗi daurin auren mutum biyu satin da ya gabata kashe mun yi kuskure a jira satin na halin shi sai wannan satin na mu'azzam ne an yi asabar da tauni to wannan satin za a yi sauran auren halliru bai ta jidda babba mai zakara da kalila ibrahim biyo na hassana wanda za a yi ranar lahadi sha ɗaya karfe sha ɗaya na rana guri ne gidan madakin bulki wala kwata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ga za mu biya za albarka a ciki waɗanda suka za aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ya ga lamarin kun ce rayuwa da tsadar rayuwa da ake ciki Allah ka yaye mana Allah ka lattafa mana ka ƙara ruba mana asiri duniya da lahira Allah ka baranta mana a rayuwarmu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jikan su da gafara idan da mu zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banda Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya duk wanda yake cikin wata damuwa da wata bukata ta alkhairi Allah ka sani Allah ka biya mata Allahumma ajinna fi awqanina wa aslih hayatana wa ulata umurina waj'al wilayatana fi man khafaka wa takaka wa tabi'aka ya rabbal alamin صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم